صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا شهد الغزال بصدقه صبح الطعام بقذفه حي الحياة بدعائه كسر القليل بحقه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بحر الندى في غائه متموج لسخائه وجرى النمير بكفه والله يعصمنا به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور الألأة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وأسمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحاب الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ينوانا مسلمي maza da mata manya da yara masu sauraronmu, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin Musulunci, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za da kuma Allah maghfiratan wa faidatan wa rahma, wa taufiqan wa sitran wa ri'aya. Alhamdulillahi idan ba ku manta ba tun ajiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar sama ta biyar, amma bai riga ya shiga sama ta shida ba? a cikin wannan tafiya miraji wanda maulana shekul islami wa sa'adatul anam a shekh alhaji ibrahim niyas radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi amin ke cewa bilailati mirajin rasuli fahajali da fa'ina minha artajil fawza war riba a daren miraji da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi to waɗansu irin ɓoyayyun asirai bunnannu da ɓoyayyun ilimai bunnannu da ɓoyayyun hasake waɗanda suke bunnannu sun bayyana a gare ni, ina fata, ina guri, ina kwaɗayi daga Allah tabaraka ta'ala, ya sa albarkacin waɗannan ilimai, albarkacin waɗannan asirai, albarkacin waɗannan hasake, in samu rabo na duniya da na lahira, kuma in sami yaddar Allah. To, ’yan uwa, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, bayan ya ƙare kallon wuta. da nau'o'i na azaba da firgici da tashin hankali da masifu da bala'o'i iri daban-daban, kuma ya ga cewa mata sun fi yawa a wuta, mafi yawancin mazajen da ka gani a wuta mata ne suka kai su, kamar yadda mafi yawanci idan ka ga mata a aljanna, to mazaje ne suka kai su, to hakanan idan ka ga mazaje a wuta mafi yawa mataye ne suka kai su. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce daga nan bakin sama ta biyar sai muka ci gaba da tafiya kai ka ce kiftawar ido ne sai ga mu a bakin ƙofar sama ta shida kuma tafiyar da ke tsakanin sama ta biyar zuwa sama ta shida wato tafiyar shekara ɗari biyar ce amma saboda Allah tabaraka ta'ala shine ya kira mu sai inannaɗe waɗannan milamilai da waɗannan nisan tafiya sai ga mu a bakin ƙofar sama ta shida sai mala'ika jibrilu alayhi salam sai ya ƙwanƙwasa ƙofar sama ta shida, sai mala'iku suka ce man haza, wane ne wannan kuma yake ƙwanƙwasa mana ƙofa? Mu ba a taɓa ƙwanƙwasa mana ƙofa ba, wane ne wannan? Sai ya ce Jibrilu ne, sai suka ce a, wa man ma'aka, Jibrilu kai kowa ke tare da kai da har za ka ƙwanƙwasa ƙofa, kai da kake fita daga sama ba mu sani ba ka dawo ka shigo ba mu sani ba, saboda umarnin Allah yau kai ne kake buga ƙofa. Sai ya ce ba ni kaɗai ba ne suka ce wa man ma'aka wa ke tare da kai ya ce Muhammad. salawatullahi wa salamu alai mala'iku suka ce a waƙar ursula ilaihi yanzu har lokaci ya yi an aiko shi mala'ika jibril ya ce ƙwarai ko an aiko shi suka ce to lallai kuwa tashin alkiyama ya karatu. marhaban bika wa biman ma'aka muna maraba da zuwanka jibrilu muna maraba da wanda kuka taho tare fa ni'mal maji'u ja'a madalla da wannan bako mai zuwa da izo mana daga nan mala'iku sai suka buɗe ƙofar sama ta shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka shiga da muka shiga sai muka iske sama ta shida an halicce ta ne daga yakutu kore koren yakutu aka halicci sama ta shida da shi sunan sama ta shida alkhalisatu ana kiranta kuma alqubatu ana kiranta kuma sama'u arshul fasli wal qaba sai muka iske mai gadin kofar sama ta shida ana kiransa malakun rahmati mala'ikan tausayi wato wannan mala'ika idan baka da tausayin halitta idan kai ibada za ta wuce sama ta ɗaya, lafiya ƙalau, ta wuce sama ta biyu, lafiya lumi, ta wuce sama ta uku, lafiya lau, ta wuce sama ta hudu, ta biyar, ta shida. To, da an zo bakin ƙofar sama ta shida, wannan mala'ika malakun rahmati zai koro ibadar ya ce ta koma inda ta fito. Allah baya karɓan ibadar marasa tausayi, wanda ba sa tausayin jama'a, koma inda kika fito. sai a koro sallarka a koro azuminka a koro zakkarka a koro hajjinka kai kuma kana nan kana takama ka yi ibada sai ranar alkiyama ka tashi tutar babu ba kai komai ba ka yi ibadun sun tafi an koro su saboda ba ka da tausayi ba ka da imani ba ka tausayin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ne wa wannan mala'ika sallama sai ko ya amsa mini cikin girmamawa da ban girma na ga abubuwan mamaki da bakin asirai a sama ta shida babu wani gurbi, babu wani bagire wanda bawa zai sa ƙafa face goshin mala'ika ne a wurin yawa Allah sujada, yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbihin mala'ikun sama ta shida kuwa cewa suke yi, Subhanal malikil Quddusi, Rabbi kulli shay'in wa ilaihin nushur, Subhanal malikil Quddusi, Rabbi kulli shay'in wa ilaihin nushur. سبحان الملك القدوس رب كل شيء وإليه النشور wanda ya karanta wannan tasbihin ƙwaya ɗaya, to za a ba shi lada adadin yawan mala'ikun sama ta shida, shi kaɗai. Manzo Allah sallallahu ya ce, sai na ga mala'iku, waɗansu irin mala'iku masu ban mamaki duk jikinsu fuska ne, kuma duk jikinsu fuffuke ne, fuskokin na haske, fuka-fukan ma na haske, sun ɗaga muryoyinsu suna ta kuka. suna ta kuka suna ta kuka saboda tsoron Allah. Sai na tambayi mala'ika Jibrilu, na ce masa man ha'ula ya akhi ya Jibril, su kuma waɗannan mala'iku da ke kuka su wane ne su? Sai mala'ika Jibril ya ce ha'ula il karubiyun ko kurubiyun, waɗannan su ne mala'ikan da ake kiransu kurubiyawa ko karubiyawa. Allah tabaraka ta'ala ya halicce su ne a bisa suran Mika'ilu alaihissalam duk mala'ikan da ka gani a cikinsu za ka ɗauka Mika'ilu ne sun yi kama shi ko mala'ika Mika'ilu duk cikin mala'iku ba mai himmar shi duk cikin mala'iku babu mai himmar Mika'ilu kamar yadda duk cikin mala'iku babu mai ƙarfin Israfilu shi mala'ika Mika'ilu saboda tsabar himma inda za ka tambaye shi daga farkon duniya zuwa yau, ruwa ƙwaya nawa aka yi kamun karfa baki zai gaya ma zai ce an yi ɗigo kaza ne. In ka ce ruwan teku wanda ya kewaye duniya baharul muhid ƙwaya nawa ne zai ce ma ƙwaya kaza ne a ciki. Ƙasa ƙwaya nawa ne zai ce ƙasa adadinta ƙwaya kaza ne gaba ɗaya, rairayi ƙwaya kaza ne, duwatsu ƙwaya kaza ne, girgije ƙwaya kaza ne, ganyayen bishiya da waɗanda suka bushe suka ɓace da wanda suke nan a yanzu ƙwaya kaza ne. Gashin dabbobi ƙwaya kaza ne. Shi ya san lissafi na adadi saboda ƙarfin himma. To waɗannan mala'iku duka sai aka halicce su a bisa surarsa. Saboda tsabar himma da sauri yana yin tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu cikin sakan guda. Mala'ika Mika'ilu. yana yin tafiyar mil miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu cikin ƙiftawar ido ya gama ya wuce ya dawo. To sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sai ne musu sallama sai ya zama sun kasa amsa min da baki saboda suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka sai dai da kai suka amsa min suka yi min imai da kawunansu domin su ba sa magana saboda tsoron Allah kuka kawai suke. sun kasa kallona ma saboda kunyar Allah, sun sunkui da kai suna ta rusa iyu suna kuka. Sai mala'ika Jibrilu sai ya ce musu, Haza huwa nabiyur rahma wa rasulu tauba afala tanzuruna ilai haba ko kuma kurubiyawa wannan fa shine annabin rahma wanda kowa yake nema wannan fa shine manzan tuba wanda kowa shi ke nema yanzu ba za ku daga ido ku kalle shi ba ku samu albarka nan da nan waɗannan mala'iku sai suka bar kuka suka ɗago suna duban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna gaisuwa daban jinjina daban girma suna godiya ga Allah da ya nuna musu fuskar sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na rabu da su ne gaba sai na ga wani mutum wankan tarwada shi ba baki bane shi ba fari bane amma ya fi kusa da ja wannan mutum yana da yawan gashi saboda gashin da ke jikin shi da zai sa riga biyu gashi zai fasa rigan ya fito waje ya riƙe sanda a hannun shi ya dogara da ita yana tsaye gashi ya kusa ya rufe jikinsa duka baka gani yana da gemu mai kauri gemun ya yi fari gemun ya sauka akan kirjin shi yana da sura irin na ƙarfi da jarumtaka sai na cewa mala'ika jibrilu man haza ya akhi ya jibril shi kuma wannan wane ne kenan wani mutum kenan wannan kuma a cikin mala'iku jibrilu sai ce haza akhuka musa ibn imran wannan shi ne Musa ɗan Imran wanda in yi mari sai an mutu, fawa kazahu Musa faƙa za alai, matsa ku gaisa da shi, wannan da ka gani faddalahu Allah ta'ala bi kalamihi waje alahu kaliman lahu. Allah tabaraka ta'ala ya fifita shi da maganarsa, sannan ya sanya shi ya zama mai jin zancensa, abokin firansa suna magana da Allah. Matsa kusa da shi ku gaisa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na matso kusa da shi ne masa sallama sai ya amsa min sallama da girmamawa da ban girma to daga nan sai ya kalle ni ina kallon kallon da ya min na san akwai magana da ya kalle ni sai na ce mhm sai mala'ika jibril ya ce masa yaya dai kun gaisa kuma kana kallonsa kuma wannan kallon yana nuna kana da wata magana sai annabi Musa ce kwarai kuwa sai jibril ya ce menene maganarka sai ya ce masa, Ya zamu banu Isra'ila an ni akaramul kharki ala Allah, wa haza akaramu minni ala rabbihi, hazan nabiyul ƙurashiyul hashimi, al'arabiyul makki almadani al'abdahi, attihami azzamzami, hazal habibul mukarram, war rasulul mu'azzam, haza huwa Muhammadul Amin al-Ma'amun, ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, salawatullahi wa salamuhu alai, marhaban bil akhi salihi, والنبي الصالح والسيد الفاتح الخاتم ya ce kallon da ka gana masa wato na tuna banu isra'ila ne banu isra'ila da ka taba su sai su ce wai musa ɗan imrana shine akramul khalqi alallahi duk halittan allah ba kamata haka suke cewa ba su sani ba yau ga akramul khalqi ala rabbihi a gabana ga mafi girman halitta bisa ubangijinsa gashi a gabana yau wannan shine annabi ba ƙuraishi, wannan shine annabi ba hashimin dangi, wannan shine annabi ba larabe, mutumin Makka, mutumin Madina, wanda yake masoyin Allah abin girmamawa, manzo abin azzamawa, wannan shine abin yabo sama da ƙasa amintacce abin amintarwa. Ɗan Abdullahi ɗan Abdulmutsalibi tsiran Allah da amincinsa su tabbata a gare shi, maraba ina lale ina oyoyo ina barka da zuwa. da ɗan uwa managarci nagari, annabi managarci nagari, shugaba, mabuɗin halitta cikamakin annabta. To daga nan sai yi min addu'a, kuma yi wa al'umma ta addu'a ta alkhairi da albarka. Lokacin da muka wuce annabi Musa kaɗan, sai muka ji ya fashe da kuka. Da ya fashe da kuka, sai aka ce da shi, ma ka, menene yasa ka kuka kuma kun gaisa da mutum lafiya lau kuma kayi kirari kayi yabo ya wuce kuma ka kama kuka. sai Musa ya kaɗa kansa ya ce gulamun bu isa ba'adi yadkhulul jannata min ummatihi aksar min man yadkhuluha min ummati ya ce dole in yi kuka dole in yi kuka saurayi ne aka aiko shi bayan bayana amma waɗanda za su shiga al'umma daga cikin al'ummansa sun fi yawa miliyan miliyan fiye da al'ummata wanda za su shiga aljanna ninkin ninkin al'umma na wanda za su shiga aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala sai kira Musa ya ce masa ya Musa in nastafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa kuz ma ataituka kum min ash-shakirin بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم
ya ce ya kai Musa, lalle hakika cewa ni na zaɓe ka, na zaɓe ka a kan mutanen zamaninka baki ɗaya, na zaɓe ka da manzanci na da na baka, na zaɓe ka da kuma magana ta da na jiyar da kai. Saboda haka fa kuzma atetuka, ka riƙi abin da na yi maka baiwa da shi na baka ka yi shuru wa kun mina shakirina kuma ka kasance daga cikin bayan Allah masu godiya. to daga nan ne Musa sai gode wa Allah yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wa ma'adinil asrari wa manba'il anwari wa jamalil kaunaini wa sharafid daraini wa sayyidis saqlaini al maqsusi bi qabi qausaini take wannan salati shi wannan salati yana daga cikin sigogin salatoci waɗanda idan bawa yana karantawa da izini da adadi da sharaɗi da ladabi to ya rika ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan salatocin suna daga cikin irin waɗannan salatan da in in lazimce su ana karanta su da izini da adadi da sharaɗi da ladabi to manzan Allah sallallahu alaihi wa ya rika bayyana ga bawa Allah ka nuna mana shi albarkarsa sallallahu alaihi wa sallama to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi ce sai mala'iku suka rika zuwa mini tawaga tawaga bataliya bataliya rindina rindina suna maraba da ni suna gaishe ni suna ban jinjina da ban girma gare ni daga nan mala'ika jibrilu sai ce da ni taqaddam ya habiballah wa salli bil mala'ika shiga gaba ya masoyin Allah kai wa mala'iku sujada manzo Allah sallallahu alaihi ce sai na tashi sai ne musu sallah raka'a biyu da ne musu sallah raka'a biyu shikenan sai muka bar su sai muka ci gaba da tafiya, muka ta sama sama ta bakwai, sai ga mu a bakin ƙofar sama ta bakwai kamar ƙiftawar ido, kuma alhali tafiyar da ke tsakanin sama ta shida zuwa sama ta bakwai wato tafiyar shekara ɗari biyar ce, amma saboda kira ne na Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa, kuma tafiya ce irin ta mu'ujiza, sai ga mu a bakin ƙofar sama ta bakwai kamar ƙiftawar ido. sai kuwa mala'ika Jibrilu ya ƙwanƙwasa ƙofa. Mala'iku suka ce man haza, wa ke ƙwanƙwasa mana ƙofa, mu ba mu taɓa ji an zo ana ƙwanƙwasa mana ƙofa ba, waye wannan? Sai ya ce Jibrilu ne. Suka ce, a Jibrilu kai ne yau kake ƙwanƙwasa ƙofa, kai da kake shiga ka fita ka shiga ka fita ba tare da sanin wani mahaluki ba, da izinin Allah, amma yau kai ne kake buga ƙofa, wa man ma'aka, kai da wane ne? Sai ya ce Muhammad, salawatullahi wa salamu alaihi. ina tare da shugaba abin yabo sama da ƙasa tsiran Allah da aminci su tabbata gare shi. Mala'iku suka ce, A waƙar ursula ilai, yanzu haƙiƙa har lokaci ya yi an aiko shi? Jibril ya ce, Ƙwarai ko an aiko shi. Suka ce, Lallai tashin alƙiyama ya kusa. Dama shi ne annabin ƙarshen zamani, marhaban bika wa bi mamma aka. Muna maraba da kai Jibrilu muna maraba da wanda kuka taho tare, fa ni'mal maji'u ja'a madalla da wannan bako mai zuwa da izo mana, muna madalla muna lale da shi. daga nan mala'iku suka buɗe ƙofar sama ta bakwai. Manzo Allah sallallahu alaihi ce sai muka shiga. Da muka shiga sai na ga sama ta bakwai Allah ta'ala ya halicce ta ne daga haske maɗaukakin haske. Ba inda ya kai sama ta bakwai haske. Ana kiran sama ta bakwai al'ajibatu. Ana kiranta kuma al'aliyatu ko algaya, sama'ul aliya, sama'ul gaya. Ana kiranta kuma sama'ul arshil azim. Sama'ul arshil azim. sai na iske mai gadin ƙofar sama ta bakwai ana kiransa malakun riya'i, malakun riya'i. Wato, shi wannan mala'ika idan kana yin riya, ibadarka za ta wuce sama ta ɗaya lafiya lau, za ta wuce sama ta biyu lafiya lau, za ta wuce sama ta uku lafiya lau, za ta wuce sama ta hudu lafiya lau, za ta wuce sama ta biyar lafiya lau, za ta wuce sama ta shida lafiya lau, inda za a samu matsala. sai ta zo sama ta bakwai asiri zai tonu za a gane ba dan Allah kai aikin ba. saboda shi mala'ikan sama ta bakwai sunansa malakun riya'i Allah ya sanar da shi ayyuka da ibadu duk ibadar da ta zo wurinsa ba dan Allah aka yi ta ba da ya haska ta ya gane ta kenan zai koro ta ta dawo ƙasa kawai sai mutum yana fankama a duniya yana ganin yayi ibada ranar alƙiyama sai ya tashi bai komai ba an koro ibadunsa duk sun dawo bai sani ba Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na gaishe shi da neman sallama sai amsa mini sallama cikin ban girma da girmamawa sama ta bakwai babu wani bagire ko wani wuri ko wani fili ko wata taƙa inda bawa zai iya sa ƙafarsa face goshin mala'ika ne a wurin yayi wa Allah sujada yana tsarkake zatin Allah. Shi ko tasbihin mala'ikun sama ta bakwai cewa suke yi, Subhana khaliqin nur, Subhana khaliqin nur, Subhana khaliqin nur, wannan shine tasbihin mala'ikun sama ta bakwai. duk mutumin da ya karanta wannan tasbihi guda ɗaya, to za a ba shi lada adadin yawan mala'ikun sama ta bakwai. Manzo Allah sallallahu Alaihi ya ce, Na ga abun mamaki a wannan sama, na ga halittun Allah iri daban-daban, na ga mala'iku kala daban-daban, amma kuma Allah bai mun izini in ba da labarin waɗannan ba. Na ba ku labarin abin da ya faru a baya, amma waɗannan mala'iku da na gani, Allah bai mun umarni in gaya wa kowa ba. in ba don haka ba da na ba ku labari da kun sha mamaki. In ba don ni kaina Allah ta'ala ya ƙarfafa ni ba, ya ƙarfafi jina, ya ƙarfafi ganina, da na makance na kurumci. Saboda ba zan iya kallon su ba, in ko na kalle su zan makance, in ko na saurari abin da suke faɗa na tasbihi ga Allah zan kurumce. To amma saboda tun farko, Allah tabaraka ta'ala ya ce, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم
To Allah tabaraka ta'ala ya riga ya faɗa shi ne mai ji shi ne mai gani kuma ya ara mun. To in ba don haka da ba zan iya ganin su ba, da kuma ba zan iya jin su ba. Daga nan sai ne musu sallama, sai suka amsa mini sallama suka ce da ni, Hayyaka Allahu min akhin wa min khalifa, gaisuwar Allah ta tabbata a gare ka, madalla da wannan ɗan uwa, madalla da wannan khalifa. wa ni'imal maji'u ja ma dalla da wannan bako mai zuwa da ya zo mana suka girmama ni yadda ya kamata to daga nan sai na ga waɗansu mala'ikun Allah mai girma da ɗaukaka ana kiran waɗannan mala'iku ar-ruhaniyun wanda ake ce musu rauhanai ko da yake dai mutanen duniya za ka ringa jin maganganu a bakin su iri ne ka ji wani ma shi sunan shi kenan mai rauhanai ko kuma mai rafanai wai rauhanai su ne rafanai magan abubuwa muhimmai a dinga mai da su wasa saboda haka da yawa mafi yawanci mutane suka yi ma'amala da aljanu sai a ce rauhanai idan kuwa ka ga mutum yana da rauhani to ka iske waɗannan rauhanan suna ma'amala da shi ta fuska mai kyau ne ibadarsa ce take janyo ya samu rauhani ba kamar aljanu ba ne su aljanu da ƙulumboto da siddabaru da buge-buge da hayaniya da wasu abubuwa ƙazamai kana iya mallakan aljanu da su, amma ruhani ƙazanta ba zai sa ka mallake shi ba. Amma aljani ya zo, kuma aljani maƙaryaci ne, mayaudari ne su aljanu sun fi mutane ƙarya fa, aljanu sun fi mutane yaudara fa. Idan ba mu manta ba a baya, ai mun faɗa zamanin annabi Suleiman suna zuwa su yi mutane ƙarya, she sun san gaibi, sun san asiri, sun san kaza. Mutane ba su gane cewa ƙarya aljanu suke ba sai sanda annabi Suleiman ya rasu. ya shekara guda da rasuwa ba su san ya rasu ba, za ka gane ashe ƙarya suke, inda sun san gaibi da sun gane ya rasu ai. To haka yake ruhanai Allah tabaraka ta'ala yana ba wa waliyai ne da manyan bayan Allah tsarkaka wanda suka gyara zuciyarsu lokacin da shekaru suka yi nisa ya zama ba su da ƙarfin da za su riƙa yin ibadun da suke da ƙuruciya to sai a haɗa su da ruhanai sai su riƙa yi musu wasu abubuwa na ibadu to sai kaga kowane malami sai ce yana da ruhani wanda ke ma ba ruhani yake cewa rafani eh me rafani Allah shi kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da na waiwaya hannun dama na sai kawai na ga wani dattijon mutum kyakkyawa mai kyakkyawar fuska ya sa kyakkyawar riga mai tsafta mai haske kai wannan dattijo yana kama da sahibinku wai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana wai wannan dattijon da ya gani yayi kama da shi yana zaune akan kujera ta haske a wata riwaya kuma akan gado na zabar jadi kore ya jingina da masallacin baitul mamur a nan ne aka ce ya halatta shi yasa da yawa zaka ga manya-manyan shehannai da mukaddamai suna zama su ba wa alƙibla baya mafi yawa bayan an idar da sallah sai su juyo su fuskanci jama'a su ba wa alƙibla baya saboda an samu annabi ibrahim salatu wassalam ya zauna ya jingina da alƙiblar baitul mamur shi kuwa baitul mamur saman shi akwai wani ɗaki na allah ana kiran shi baitul izzati ƙasan baitul mamur kuma akwai ɗaki ana kiran shi baitul lahil harami to sannan kuma akwai baitul lahil muqaddas baitul izzati baitul ma'mur baitul lahil haram baitul lahil muqaddas sai kuma masallacin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai na tambayi mala'ika jibrilu sai na ce masa man haza ya akhi ya jibril wani mutum kenan ya kai dan uwana jibrilu sai mala'ika jibrilu sai ce haza abuka ibrahim alaihi salam wannan shine babanka annabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam matsa ku gaisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na matsa muka gaisa da na mai sallama sai ya amsa mini sallama cikin ban girma da girmamawa ya ce da ni marhaban bil ibn salihi wan nabi salihi wa sayyidil fatihil khatimi madalla maraba da wannan ɗa nagari annabi wanda yake nagari managarci shugaba mabuɗin halitta cikamakin annabta. Daga nan annabi Ibrahim wassalam sai ya ce da ni, Idan ka koma gida ka gaida mini da al'ummanka, babu wanda ya ce a gaishe mu sai shi. Idan ka koma gida ka gaida mini da al'ummanka kuma ka ba su labari ka ce na ce a gaya musu, aljanna fili ne fa ba komai a ciki, aljanna fili ne. ba wani itace, ba wani shuka a ciki, idan suna son shuka a ciki, dama tana da ruwa mai daɗi, tana da ƙasa mai tsarki, amma fili ne kawai. Idan suna son gini, kuma idan suna son dashe, to ka gaya musu duk wanda yake so a dasa masa itatuwa masu ban sha'awa, su inabi, su tufa, su lemu, su kayan marmari baki ɗaya. to a gaya masa ya dinga karanta albaƙiyatu salihat shi ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wanda ya karanta wannan albaƙiyatu salihat to zai samu abubuwa guda biyar shine almaghfiratu war rahmatu war rizqu war rushdu wal afiyatu wato ma'ana idan ka ce subhanallah to Allah zai gafarta maka kurakuranka idan ka ce alhamdulillah Allah zai ji kanka ranar alkiyama idan ka ce la ilaha illallah Allah zai arzuta ka da arzikin da baka zata ba idan ka ce Allahu akbar Allah zai shiryar da kai idan ka ce wala haula wala quwwata illa billah Allah zai baka lafiya ta zuciya da ta jiki Allah zai baka lafiyar jiki da na zuciya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan sai na kalli Baitul Ma'mur, masallacin Baitul Ma'mur. Wato masallacin Baitul Ma'mur nan ne Ka'abar mala'iku. Wannan Ka'abar tamu da muke kewaya ta to samanta saiti daidai Baitul Ma'mur yake. Mu muna nan ƙasa muna ɗawafi, mala'iku kuma suna can sama suna ɗawafin wancan ɗakin Baitul Ma'mur. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na kalli cikin masallacin sai na ga waɗansu irin fitulu waɗanda suke na gwalagwalai da hasake na lu'ulu'u ɗanyen lu'ulu'u, wasu fitilun kuma da yaƙutu, waɗansu kuma da zabar jadi, haka ga sunan iri daban-daban kala-kala-kala-kala, haske iri daban-daban a wurin. Kawai ni ma sai na tashi, sai na shiga cikin waɗannan mala'iku, sai na ɗawafi so bakwai. Da na ɗawafi, shi kenan sai na tambayi mala'ikun bayan na ƙare ɗawafi, sai na ce musu, kam lakum ta zuru na hazal bait shekara nawa kuka yi kuna ziyartar wannan ɗaki sai suka ce da ni min qabli an ya khaluqa Allahu Adama alaihi salam bi alfai amin mun fara ɗawafin wannan ɗaki kafin Allah ya halicci Adamu abul bashari kamun Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salam da shekara dubu biyu muke yin wannan ɗawafi da muke kuma kowace rana mala'ika dubu saba'in ne suke kewaye ɗakin in sun kewaya har abada ba za su sake ba sai dai wasu sababbi kuma. To, adadin waɗannan mala'iku da ke kewaye baitul ma'amur, adadin tunanin da yake faɗuwa zuciyar ɗan adam kullum ke. Kullum ɗan adam, tunani dubu saba'in ne suke ɗawafin ka'abar zuciya shi. In dai ba Allah ya taimake shi ya samu wani jagora na gari, ya ba shi zikiri, ya riƙe yana yi har tunaninsa ya da abu guda. Shi yasa wanda baya yin ɗariƙa zai ga waɗansu bayan Allah ba su da zikiri sai Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to wanda bai sani ba ya damu ce a ya suke wani zikiri haka wato so suke yi tunanin shago tunanin gida tunanin mata tunanin makiya tunanin masoya tunanin kuɗi tunanin hayaniyan duniya gaba ɗaya ya tafi a zuciyarsu ya zama Allah shi kaɗai ne a zuciyarsu. To shi ne sai ka ji suna ta yin wannan zikirin suna ta yin wannan. Kai za ka gan su mahaukata su kuma a wurin Allah waliyai. Amma duk da haka ba kowa ba ne tunaninsa yake iya koma abu guda. Wani lokaci idan mutum ya yi zikiri da izini da sharaɗi da adadi da ladabi. Za a ji muna yawan faɗin wannan wato ko da mutum yana yin zikirin ɗarika in babu wannan abin da muka ambata to za ka iske kawai yana yi ne abubuwan da ake samu a cikin ɗarika za ka bai samu ba wannan za ka ga kawai sai dai mutum ya ta shiga ƙungiyoyi a ta haɗa cuwa-cuwa a ta bige-bige a ta neman kuɗi da sunan ɗarika ko da sunan shehu ko da sunan annabi ko da hayaniya dai iri-iri daban-daban daban-daban amma idan har mutum yana karanta wurdin lazimi safe, wurdin lazimin yamma, wazifa, zikirin juma'a da izini, kuma yana kula da sharaɗin da aka bashi, kuma yana kula da adadi, yana kula da carbinsa bai jan carbin har ya wuce adadi ko kuma ya kasa adadi, sannan kuma yana yin abin da ladabi ba yana yana kallon TV ko yana danna waya yana chatting ba, a'a ya tankwashe kafa ya sa wayansa silent, abin da yake kira kurum ne a zuciyarsa. To, za ka iske mafi yawanci sai ka ga tunaninsa ya dawo abu guda. amma wani lokaci sai wani tunani ya zo ya faɗo kuma sai ya tafi domin tunani ƙwaya ɗaya ya tabbata a zuciya sai mutum ya zama gausi kawai amma in ba haka ba zai zo ne ya tafi ya zo ya tafi ya zo ya tafi don wani lokaci in mutum bai kai wannan makamin ba ya zama Allah ne kawai a zuciyarsa to ko abinci ba zai ci ba dan bai karfin da zai ya ɗauka ba dole sai wani lokaci tunanin shago ya zo wani lokaci tunanin mata ya zo wani lokacin tunanin yaya ya zo wani lokaci tunanin makiya tunanin masoya hayaniya da sauran sannan kuma sai a sake dawowa cikin Allah to sai mutum ya sake jin kamala ta same shi to amma shi gausi ala kulli halin Allah ne kurum a zuciyarsa baya tuna komai in ba Allah ba wanda ba shi ba kuwa Allah yana zuwa zuciyarsa wani lokaci kuma sai da sai abubuwa kuma hayaniya kuma su fir'auna su na maruzu su karuna su abu jahal su wane ne su wacece duk sai su zo su faɗo a cikin zuciyar shi amma kuma daga baya da ya kira Allah sau ɗaya duk sai su watsi sabanin wanda bai saba kiran Allah ba wanda bai saba ba idan suka zo suka zauna da zuciya shi kenan sun zauna kenan sai ya zama gaba ɗaya tunanin su gaba ɗaya mara kyau ne ya za a iya samu kuɗi ya za a iya samu girma ya za a iya samu jama'a ya za a iya samu zai iya aikata duk abin da ya ga dama in dai jama'a za su bi shi to wannan duka hijabi ne Allah ya raba mu da shi Allah ya kiyaye mu to a wata riwaya kuma ba mala'iku dubu saba'in ba ne suke kewaya wannan ɗaki na Allah mai suna Baitul Mamur, wato mala'ikun da suke kewaya ɗakin a kowace rana, mala'ika miliyan ɗari da saba'in suke kewaya wannan ɗaki baitul mamur a kowace rana kuma idan sun kewaya ba za su sake yin ɗawafi ba har ranar alkiyama sai dai wasu sababbi kuma kamar yadda ake mana yanzu yanzu kaga in za in ka je maka so ɗaya to ba za ka koma ba kuma sai dai wasu alhali da sai mi ta zuwa mi ta zuwa mi ta zuwa to su mala'iku ba corona ba ce ta hana su su haka aka tsara kurum mala'ika miliyan ɗari da saba'in ne za su yi ɗawafin shi kenan suka wuce sun wuce kenan sai dai wasu kuma gobe to a wani ƙaunin haka tunani ke ɗarsu a zuciyar bawa kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce daga nan sai annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da zamu ban kwana da shi sai ya ce da ni abshir ya Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaik fal khairu kulluhu fika wa fi ummatika ila yawmil qiyamah wa inna ma yarfa'uka rabbuka ilayhi liyuhayyika yukarrimuk ina maka bishara ya kai Muhammad tsiran Allah da amincinsa su tabbata a gare ka dukkan alkhairi yana cikinka kuma dukkan alkhairi yana cikin al'ummanka har zuwa ranar alkiyama abin da ya sa Allah ya ce a ɗauko ka ba wai ya ɗauko ka bane don wani abu ya ɗauko ka ne domin ya gaishe ka domin ya girmama ka saboda matsayinka a wurin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na yi godiya ga Allah to daga nan sai na ga waɗansu mala'iku su hamsin kowane mala'ika yana murna da ni yana murmushi yana farin ciki yana ɗaga murya yana cewa marhaban bika ya Muhammadu ahlan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alkasiru lil asnam wal muwahhidu lir rahman marhaban bika ya Muhammad sallallahu alaika wa sallam suna ta maraba da ni suna ta maraba da ni lale lale oyoyo maraba maraba da zuwanka shugaba abin yabo sama da ƙasa muna murna muna farin ciki babu abin bauta da gaskiya sai Allah kai kuma abin yabo sama da ƙasa kai ne ma'aikin Allah kai ne mai karya gumaka kai ne mai kaɗaita ubangiji sai na ce mala'ika jibrilu man haula ya akhi ya jibril su kuma waɗannan mala'ikun su wane ne su dan uwana jibril sai ce waɗannan su ake kira da sama'is sabi'a su ne mala'iku masu ibada a sama ta bakwai. To daga nan sai mala'iku suka dinga zuwa min sahu-sahu, tawaga-tawaga, bataliya-bataliya, ɗabaka-ɗabaka, rindina-rindina suna gaishe ni, suna maraba da ni, suna farin ciki da ni. Daga nan sai mala'ika Jibril ya ce da ni taƙaddam ya Muhammad salawatullahi wa salamu alaik wa salli bil mala'ika. Tashi shugaban halitta, shiga gaba kai wa mala'iku sallah, sai na shiga gaba sai ne musu sallah raka'a biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, "Summan tuhiya bi ila sidratil muntaha." To daga nan ba mu zame ba, sai bakin itaciyar nan mai suna magariyar tikewa. Maqamul lada sidratil muntaha.
مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك ذاك للمصطفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى مقام وتالله ما مثله فأوهى إليه شديد القوى مقام لدى سدرة المنتهى لأماد لا شاك للمصطفى لئن كلم الله موسى على شريف من التور يوم الندى فإن نبيا عبا القاسم حبيب الرسالات فوق السماء سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى وإن كان موسى سقى قومه عيونا من الماء درب العصا ففي كاف أحمد قد فجرت عيونا من الماء يوم الزمان مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى الله وإن كان نوح نجا سالما على الفلك بالقوم لما نجا فإن نبيا نجا سالما إلى الغار بالقوم لما دعا مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى وإن كانت النار يوم الخليل أعادت سلاما بأمر عتى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى فإن نبيا وأصحابه لقد هزه التود على الهراء فناداه اسكن بنا يا هراء ألاك النبي وأحلو التقى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى وإن كان لوط دعا ربه على القوم واستوصلوا بالبلاء مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى الله فإن نبيا ببدر دعا على المشركين بسيف الفنا فناداه جبريل من فوقه لبيك لبيك سل ما تشاء مقام لدى سدرة المنتهى لأعماد لا شاك للمصطفى وإن كان في سؤاله آية لأهل المدائن وأهل القرى مقام لدى سدرة المنتهى الأعماد لا شاق للمصطفى الله وإن كان في صالح آية لأهل المداعن وأهل القرى لإخراجه له مناقة ومعها فسيل مليه الخطى مقام لدى سدرة المنتهى لأعماد لا شاق للمصطفى فإن نبيا هود كافه إنان البراق بهذا كفى مقام لدى سدرة المنتهى لأعماد لا شاك للمصطفى وإن كان داود قد أوبت جبال لديه وطير هوى مقام لدى سدرة المنتهى لأعماد لا شاك للمصطفى ففي كاف أحمد قد سبحت بتقديس ربي صغار الحصى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى ألا وإن كانت الجن قد نالها سليمان والريح تجري الرخا فشعر غدو له سرعة وشعر رواه له إن يشاء مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى ألا فإن نبيا سرى ليلة من المسجدين إلى المرتقى لقد كان بالقرب من ربه كما قاب قوسين لما دنا مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى ألا فإن نبيا سرى ليلة من المسجدين إلى المرتقى لقد كان بالقرب من ربه كما قاب قوسين لما دنا مقام لدى سدرة المنتهى لأماد لا شاق للمصطفى وإن كان من مات يحيى لكم يناديه عيسى برب العلا مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاق للمصطفى فإن الزراعة لقد سمها يهود لأحمد يوم الغداء مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى الله فناداه إني لمسمومة فلا تقربني وقيت الردى فكان لها المصطفى عاكلا ووقاه ربي بذاك الردى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى وإن مريم أحسنت فرجها فجاءت بعيسى كبدر الدجى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاق للمصطفى ألا فقد أحسنت فاطمة بعدها فجاءت بسبت النبي الهدى فزواجها الله من عرشه عليا كفى ذاك فخرا كفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاق للمصطفى الله فإن مريم آصنت فرجها فجاءت بعيسى كبدر الدجى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاق للمصطفى الله فقد أحسنت فاطمة بعدها فجاءت بسبت النبي الهدى فزواجها الله من عرشه عليا كفى ذاك فخرا كفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاق للمصطفى الله فإن مريم آصنت فرجها فجاءت بعيسى كبدر الدجى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى ألا فقد آسن الفاتمة بعدها فجاءت بسبت النبي الهدى فزواجها الله من عرشه عليا كفى ذاك فخرا كفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك ألا للمصطفى فما مثل أحمد فيما مدى من الرسل في سالف الأنبياء مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك لا للمصطفى فما مثل أحمد فيما مدى من الرسل في سالف الأنبياء مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك لا للمصطفى له الحوض لا شك يأتي به ويدعو إلى ورده الأولياء مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك ألا للمصطفى ينالوا الشفاعة من ربه ويؤتي فيؤتون كل المنى فتوباك إن كنت من أمة تحب الصحابة والمصطفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى حمدت إلهي وأثنيته كما ينبغي حمد رب الورى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك الله للمصطفى وصلي إلهي على أحمد رسول لمسلك سبل الهدى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى سألتك يا ربنا رحمة بجاه الرسول نبي الهدى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى وصلي إلهي على أحمد رسول لمسلك سبل الهدى سألتك يا ربنا رحمة بجاه الرسول نبي الهدى مقام لدى سدرة المنتهى أحمد لا شاك للمصطفى مقام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شاك للمصطفى مقام لدى سدرة المنتهى أحمد لا لا شاك شاك للمصطفى Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah alaihi salamullah ‘yan uwa lokaci ya fara hararanmu, za mu dakata sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe za a ji abin da ya faru a Sidratul Muntaha. Ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbahu, ya Samadu, fakun mu gisan lana ya wahidul ahadu, ya barru, ya witru, ya ainul muradi ajal, ya malla lahu shafa'un kalla wala waladu, a gis ubaidan nufarrij karbahu abadan ya malla shabiya la waqqan wala niddu, an talgiyasu li kulli kha'ifin wajalin, ya Rabbu, ya haqqu, ya malla lahu diddu, farrij لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله جل جلاله أحد تعالى شعنه وتقدست أسماعه ومحمد محبوبه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا حب العلاح وخله سر الشهادة عصمه فالأنبياء إخوانه سلوا جميعا خلفه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا ما البرق إلا ومضه ما الستر إلا ذله ما الغيث إلا فيضه عما العوالم خيره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بان العسالة عصله فاق النعائم قدره أهل السماء جنوده كل الملوك عبيده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله بالماء فجرى كفه والشمس تتبع أمره والله رفع ذكره والخلق أجمع تحته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا طيب يعدل أرفه يا سعد من قد زاره فالله يغفر ذنبه ولو أنهم بشرى له صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله في المرسلين اختاره ولذا قد اشرح صدره والذكر شرف ذكره كيما يقدس اسمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله هو المقرب وحده لا قرب يعدل قربه والله أوجب حبه فكسى المحب رضاه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
أي شوقي على عصاره شوقي على عرفاته شوقي على حجراته ومجر كبش فدائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أي دقت مآلم سره فاقت جميع خصاله حصلت ملامح وجهه بلغ الأولى بكماله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله محيي الظلام بنوره واعتى بخير شفائه وهدى العنام بحديه يغشى العنام بذله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا
الله ساد الورى بصلاحه صاص العنام بوحيه قاد الجميع ببره وشفى الضنا بدعائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله كشف الدجى بضيائه ورعى براعي عدله وشفى القلوب بنوره ورعى الإله بعينه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله أحببت أشرف خلقه فقد اهتززت بمدحه والأنبياء من قبله والله تحت لوائه صلوا عليه وسلموا
أو في علو مقامه أو في سمو جنابه أو في شرافة نصله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله من مثله في شعره أو في سهولة خده أو في نزافة جسمه أو في كمال صفاته صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله من مثله في نطقه أو في فصيح لسانه أو في الوفاء بأهده أو في مخافة ربه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله قل لي فهل من شبهه في بشره وجلاله أو في رجاحة عقله أو في براعة علمه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله لا مثله في أرضه أو ألوه أو سفله وبحاره وصغائه سبحان من أسرى به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله عجبا لواسع صدره وكرم بجم صفاحه يا من يقوم بشره تحسي خلائق بهره صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا والله ليس كمثله في خلقه أو خلقه وكذاك في إيمانه أو في بديع بيانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله والله في إيجاده لم يأت قط بمثله من قبله أو بعده أو عرضه وسمائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا وجه النبي في حسنه كالشمس في إشراقه والبدر ليل تمامه والبرق في لمعانه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا كان الوجود بنوره وقف الجميع ببابه والبدر شاق بأمره والشمس ضوع مراده صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا شهد الغزال بصدقه صبح الطعام بقذفه حي الحياة بدعائه كسر القليل بحقه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا بحر لدى في غايه متموج لسخائه وجرى النمير بكفه والله يعصمنا به صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله قد كان من مجهوده قمع الفساد وصحقه سدنا الورى بشفوفه ولنا الأمان بجاهه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا الله على الأب شيمة خلقه والماء جاش بنفسه فهو القريب فلص به هل من يحس بمثله صلوا